المصنف رحمه الله وخص في الحديث السمع والبصر واليد والرجل بالذكر فإن هذه الآلات آلات الإدراك وآلات البيل والسمع والبصر يوردان على القلب الإرادة والكراهة ويجلبان إليه الحب والبغض فيستعمل اليد والرجل فإذا كان سمع العبد بالله وبصره بالله كان محفوظا في آلات إدراكه وكان محفوظا في حبه وبغضه فحفظ في بطشه ومشيه وتأمل كيف اكتفى بذكر السمع والبصر واليد والرجل عن اللسان فإنه إذا كان إدراك السمع الذي يحصل باختياره تارة وبغير اختياره تارة وكذلك البصر قد يقع بغير الاختيار فجأة وكذلك حركة اليد والرجل التي لا بد للعبد منها فكيف بحركة اللسان التي لا تقع إلا بقصد واختيار وقد يستغني العبد عنها إلا حيث أمر بها وأيضا فانفعال اللسان عن القلب أتم من انفعال سائر الجوارح فإنه ترجمانه ورسوله وتأمل كيف حقق تعالى كون العبد به عند سمعه وبصره وبطشه ومشيه بقوله كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها تحقيقا لكونه مع عبده وكون عبده به في إدراكاته بسمعه وبصره وحركاته بيده ورجله وتأمل كيف قال فبي يسمع وبي يبصر ولم يقل فلي يسمع ولي يبصر وربما يظن الظان أن اللام أولى بهذا الموضع إذ هي أدل على الغاية ووقوع هذه الأمور لله وذلك أقص من وقوعها به وهذا من الوهم والغلط إذ ليست الباء هاهنا لمجرد الاستعانة فإن حركات الأبرار والفجار وإدراكاتهم إنما هي بمؤونة الله لهم وإنما الباء هاهنا للمصاحبة أي إنما يسمع ويبصر ويبطش ويمشي وأنا صاحبه ومعه كقوله في الحديث الآخر أنا مع عبدي أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه وهذه هي المئية القاصة المذكورة في قوله تعالى لا تحزن إن الله معنا وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ظنك باثنين الله ثالثهما وقوله تعالى وإن الله لمع المحسنين وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقوله واصبروا إن الله مع الصابرين وقوله كلا إن معي ربي سيهدين وقوله تعالى لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى فهذه الباء مقيدة لمعنى هذه المئية دون اللام نعم فهذه الباء مفيدة لمعنى هذه المئية دون اللام ولا يتأتى للعبد الإخلاص والصبر والتوكل ونزوله في منازل العبودية إلا بهذه الباء وهذه المئية فمتى كان العبد بالله هانت عليه المشاق وانقلبت المخاوف في حقه أمانة نعم نعم
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin modibbo da ke nan cikin garin katsina a kofar kaura a wannan yammaci na talata daren laraba yau hudu ga watan ga watan safar hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama 1442 a wanda kuma yake daidai da 22 ga watan tara miladiya ta 2020 a wannan majalisi da muke karatu a cikin littafin nan mai suna adda'u wadda ko kuma aljawabul kafi liman sa'ala an dawa'i shafi wallafar babban malamin nan Shamsuddin Abu Abdullah محمد ابن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى وانا شين درس من الريد التلاتين أتكين وانا للتافي كما شين ندري أكو دشدا أجير درس مو وانا مجلسي من البركة كافي مشغا كراتو زام أنسى وسو daga cikin tambayoyi kaɗan akwai mai tambaya game da mutumin da ya mallaki motoci yana haya da su wato mutum ne ya sayi motoci yana yana dako da su idan aka shekara ya za a yi wajen fitar musu da zakka dukkan wani abin da mutum ya saya domin ya yi amfani da shi wajen kasuwanci kamar motoci ko kuma ya gina gidaje don ya ba da haya ko yake da shanu don a yi noma da su ko wani abu mai kama da wannan to su waɗannan abubuwa karan kansu ba su ake wa zakar ba abinda za su samar na dukiya shi ake yi wa zakka yayin da ya kai nisabi idan motocin haya gare ka suna tara maka kuɗi ko motocin dako suna tara maka kuɗi to wannan abinda suke tattara maka shi za ka duba in ya kai nisabi shekara ta zagayo ka fitar masa da zakka in ya kai nisabi daga lokacin da ya kai nisabi kuma shekara ta zagayo bai yi kasa ba to shi kake fidda wa zakka amma su waɗannan abubuwan da kake da su ba ka yi musu zakka kamar shagunan masu kasuwanci a cikin kasuwa shi kansa shagon dukiya ce amma aka tashi lissafin abin da za a fitarwa da zakka shine dukiyar da ke ciki banda shi banda shi shagon to haka nan gidan haya dukiyar da aka samu ta hanyar wannan gida ta kai nisabi kuma shekara ta zagayo ba ta yi ƙasa da wannan nisabi ba to na ita ake wa zakka sauraka waɗannan motoci a karan kansu su ba su ake lissafawa a cikin abin nan ba cikin abin da za a fitar wa zakka sai kuma yake tambayar wa fi sabilillah da ya zo a cikin ayar da ta yi maganar waɗanda za a ba wa zakka wato al-asnafu samaniya a rukunan mutane guda takwas waɗanda aka ce a bawa zakka inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah to shine yake cewa wannan wa fi sabilillah za iya daukan wannan kudi kenan akai shi masallaci wato akai wannan masallaci domin ya shiga karkashin fi sabilillah wa fi sabilillah magana mafi inganci kuma mafi karfi ta fuskar dalilai tana nufin abinda za a yi jihadi da shi don ɗaukaka kalmar Allah wato ana iya a saya wa mayaƙi doki lokacin da ake amfani da dawakai ko makamin da zai fita yaƙi ko guzurin mayaƙi wannan duk shi ake nufi da kalmar fi sabilillah duk da ta zo a cikin alkur'ani istikra'i ya nuna tana nufin wato abin da ya shafi jihadi ne ba wai tana nufin kowane aikin alkhairi ba idan da a ce haka ake nufi kowane aikin alkhairi ne to wannan inna ma da aka bude ayar da ita sai ta zanto ba ta da fa'ida domin inna ma tana nuna kawai kamar ce inna masadaqatu lil fuqara kawai sadaka ta waɗannan ce to in ya zanto kowane aikin alkhairi ma ana iya ɗaukan zakka a bayar to kaga wannan inna ma ta zanto ba ta yi ba da wata ma'ana ba wanda kuma ba wanda zai faɗi haka cewa ga wani abu a cikin alkur'ani amma an yi watsi da ma'anarsa ce ba shi da wani tasiri saboda haka inna ma a datun ce lil hasr kamar da malaman balaga suke faɗa duk inda ta zo tana nufin innama Allahu ilahun wahid lalle Allah ɗaya ne ko lalle kawai Allah ɗaya ne ma'ana ba zai yi wani kuma ya zanto Allah ba to ba zai yi wani ya shigo cikin waɗanda ake bawa zakka ba banda baya cikin wannan kaso takwas so in ka ka bude wannan fi sabilillahi din ya shiga kowanne aikin alkhairi ya shiga to kashe kashen ya zan bai da wani amfani kawai da sai a ce inna masadaqatu fi sabilillahi shikenan an takaita dogon magana fi sabilillahi sai ka duk wani abu da zaka fi sabilillahi ka bayar da zakkarka to amma sai ba haka akai ba sai aka zano wasu rukunnan mutane takwas wanda malamai suke cewa al-asnafu thamaniya to fi sabilillahi ana nufin wannan malamai sun tattauna akan abubuwan da za su iya shiga kamar imamu ahmad yana cewa hajji za ta shiga wato wanda bai taba hajji ba a bashi kuɗi dan ya je ya hajji ce wannan saboda akwai hadisin da ya zo da cewa hajji fi sabilillah kalmar fi sabilillah ta zo akan hajji to shi yasa imamu ahmad yace to tunda annabi ya kirawo ta fi sabilillah to za ta shiga cikin cikin fi sabilillah sai abin da ya shafi masu karantarwa wato waɗanda za a ba su kuɗin zakka saboda suna ilmantarwa wannan shi ma da yawa daga cikin magabata sun yi nasi a kanta amma ɗauka a ce a gina makarantu ko a gina masallatai wannan baya daga cikin abin da ake fitar ake sa zakka ana in aka yi haka to waɗanda ya kamata a taimaka musu da zakkar sai ya zanto ba same ta ba kowa ya samu musamman a yanzu da kowa yake zo ya wani sadaka jariya to in ya fidda zakkarsa maimakon ya rabawa su waɗannan talakawa da aka fara faɗa a cikin ayar sai ya je kawai ya gina wani katafaren masallaci shikenan su kuma kaga ya zanto ba za su amfana da zakkar ba sai wannan da yake cewa mutum ne ya shiga wani irin yanayi na talauci wanda har ya kai ga cewa ya rasa abincin da zai ci da kuma wurin da zai zauna shi da iyalansa Uh, kuma ya kasance babu yadda zai yi to wannan zai iya karban bashi na riba to a ƙarshe ke cewa wannan zai iya karban bashi na riba don ya warware matsalolinsa to wannan kalma ta ƙarshe don ya warware matsalolinsa zai iya shiga wata matsalar shine shine tambayar wato malam zan iya shiga wata matsala don warware matsaloli na Allah cewa wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh wana aya bata ishe ka ba wa man yattaqillaha ka kiyaye dokokin Allah to sai kaga ubangiji ya samu maka mafita wani alkawari yayi kuma inna Allah la yukhlifu al-mi'at Allah baya alkawari ya karya sai dai in kai kaki cika alkawarin ta bangaranka wa man yattaqillah walau anna ahla alqura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard kaga imani da takawa takawa shine kiyaye dokokin Allah kiyaye dokokin Allah ba shine ka fada cikin abin da yake fushin Allah ba ka san riba Allah subhanahu wataala ya kirawo cewa yaƙi ne fito na fito daga ce tsakanin mutum da Allah Allah ya kirawo karɓar riba da cin riba da ta'amuli da riba wato fafatawa ce tsakanin bawa da ubangijinsa ina ganin baka na zaton cewa kana tsammanin ka samu warakar matsalarka ta hanyar fafatawa da Allah fa illam taf'alu fa'zanu bi harbin min Allah wa rasulihi in ba ku bari ba ba ku bar sha'anin riba ba to shi kenan ku shelanta fitowa yaƙi tsakaninku da Allah saboda haka Allah subhanahu wata'ala yana sawa bawansa mafita daga dukkan wata wani kunci amma idan ya koma gare shi ya dogara gare shi ya rike shi amma ba yayi tunanin mafita a cikin abin da yake saban Allah ba annabi yana cewa fa inna ma inda Allah la yunalu bi ma'siyati fattaqullaha wa ajmilu fi talab ولا يستحملنكم استبطاء رزق الله أن تطلبوه, أن تطلبوه بمعصية الله فإنما عند الله لا ينال بمعصيته نبي يقول كجد أوران الله كيوتا تهنير نيمان أبنجم كيوتا تهنير نيمان أبنجم kada jinkirin arzikinku ya sa ku ku neme shi ta hanyar saba wa Allah domin abin da yake wajen Allah ba a samun shi ta hanyar saba masa to ba ta hanyar saba masa same shi ba duk abin da yake rabanka ne sai ya zo gare ka Allah ya faftago inda Allahin rizq wa'buduhu washkuru la ilayhi turja'u ku nemi arzikinku a gurin Allah ku bauta masa ku gode masa saboda haka ya kamata mutum ya sanya tsoron Allah farko a zuciyarsa da kiyaye dokar Allah subhanahu wataala to zai ga zai ga sakamako ta yadda baya zato wanda duk ya dogara ga Allah Allah ya ishe shi komai akwai wani da yake cewa menene hukuncin wanda yake matukar kaunar wani bai yahude dan kwallo fiye da kashi hamsin da biyar cikin ɗari amma baya fashin kwallon baya fashin kwallon kallon kwallon kafa ko da sau ɗaya a shekara amma kamsu salawat sai ya yi sai ya yi ramuwa to irin wannan tambaya tana da wahala ka ce mutum yana son wani hamsin da kaso hamsin ya za ka san kaso nawa yake son abin sanin sanin wannan wannan sai Allah subhanahu wataala kasancewa wani kaso kaza yake son abu kaza na tabbata da za a tambaye ka kaso nawa kake san abin nan mahaifiyarka kaso nawa kake san mahaifinka ba da jin zaka iya bada wannan wannan lissafin kai kanka a ce to kana da mahaifa kaso nawa kake san mahaifinka kaso nawa kake san mahaifiyarka sai dai kawai kai shi a ci faɗi wani abu da to kai a karan kanka ballantana kuma ga wani da ka ganshi yana zuwa kallon kwallo kuma wata rana yana rasa kamsu salawat ka ce kaso hamsin yake san dan kwallon kafa ya kamata mu rika mu daina kirkiro wata tambayar da ma babu ba za mata abin nan ba da kamar ba zan karanta ba sai na kamar dai wata almara ce bari mu karanta ta dan ayi dariya san wani Allah kuma wane ne wanda shi muke ta magana a kansa kusan shi ne karatunmu san Allah shi ne farko kowane so yana tafiya ne tare da san Allah hatta san annabawa da manzani duk suna tafiya ne ƙarƙashin san Allah subhanahu wata'ala mun so annabawa da salihai mun so littattafan Allah saboda Allah subhanahu wata'ala yana son waɗannan kuma ya umarce mu da mu nuna ƙaunar mu gare su haka kana son wanda Allah yake so don ka samu soyayyarsa wannan shine shine al'asun shine asali ga, ga musulmi ka fifita soyayyar wani akan son Allah da manzansa wannan shirkul mahabba yake ce masa ta yadda za ka iya yarda ka zaɓi saɓan Allah akan ka saɓa ma wani saboda kana son shi da za a bujiro maka da saba ma Allah da kuma saba ma wani wanda kake so ka fifita saba wa Allah akan ka saba ma wanda kake so to wannan shine shine shirkul muhabba ubangiji subhanahu wataala ya zargi mushrikai da cewa wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah والذين آمنوا أشد حبا لله daga cikin mutane akwai waɗanda suke riƙan wasu abun bauta yuhibbunahum suna son su ka hubbillah kamar yadda mu'mini suke son Allah suna son su kamar yadda ya dace a so Allah wallazina amanu ashaddu hubban lillah amma waɗanda suka yi imani sun fi tsananin son Allah sama da komai ko kuma suna son Allah amma suna son waɗancan fiye da yadda suke son Allah wannan shine shirkul mahabba wanda yana daga cikin kashe-kashen shirka wanda idan mutum ya mutu akan su akan sa Allah subhanahu wataala ba zai ba zai ba zai gafarta masa ba san wani Allah san wani wanda ba musulmi ba akwai so na al'ada so na ɗabi'a akwai kuma so na addini so na ɗabi'a wani wani abu ne da Allah da yake tattare da da halitta ta ɗan adam zai so duk abin da yake mai amfani a gare shi a ɗabi'a ta ɗan adam duk wani abu mai amfani a wajenka za ka so shi kana son shi za ka so wani wanda kuke da alaka da shi ta jini ta haihuwa ko da ba musulmi bane kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya so Abu Talib Abu Talib ba musulmi bane amma annabi ya so shi wannan soyayya da ya nuna masa ba soyayya ce ta addini ba soyayya ce jibiliya ta halitta ba dan kuma saboda ya amfanar da shi na farko ga dangantaka ta jini tsakaninsa da shi baffan sa ne sannan na biyu kuma gashi yadda ya tsaya tsayin daka wajen bashi kariya sauraka a ɗabi'a ta halittar ɗan adam zai ji yana son shi wannan soyayya da ya masa Allah subhanahu wata'ala ne ya tabbatar da cewa ya so shi na kala ta hadiman ahbabta walakin Allah ya hadiman ya sha ce ba za ka shiryar da wanda ka so ba kaga Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da cewa annabi ya so Abu Talib to amma wannan ba ita ce muhabbar da aka aka hana ba mutumin da ya musulunta yana da iyaye wanda ba musulmi ba tabi'atul hal zai so iyayensa ba zai so ya ga sun cutu ba ba zai so ya gansu cikin wani hali na wulakantuwa ba zai taimaka musu in ya buka sun bukaci taimako wannan duk bangare na soyayya wannan duk baya daga cikin abin da aka hana abin da aka hana shi ne ka so shi so na addini ta yadda zaka so addinin sa ma ya murkushe naka na musulunci wannan haramun ne a duk yawanci matasa da za su so ɗan ƙwallo suna san shi saboda yadda ke taka ƙwallon idan bai iya ba su shi ba duk da wannan ba shine abin da ya kamata ya shagaltar da zuciyarsu ba abin da ya kamata ya shagaltar da zukatansu shine san Allah da manzansa da tunanin lahira da tunanin makomar al'ummarsu da yadda za su ciyar da al'ummarsu gaba za su samarwa da al'ummarsu abin da zai amfane su da kawunansu wanda shine tunanin da ya kamata ya zanto ya cika musu zuciya ba tunanin wani ɗan ƙwallo ba amma iya zanto za su sanya san ɗan ƙwallon har ya yi tasiri a kan zukatansu zai iya ƙin ɗan uwansa musulmi a kan shi zai iya faɗa da ɗan uwansa musulmi a kansa zai iya ɓata wa ɗan uwansa musulmi a kansa to wannan san ya shiga wani babi wanda yake mai hatsarin gaske ya wuce sau na ɗabi'a mutumin da baka gan shi ba baka zauna da shi ba babu dangantakar uwa da uba ba ba taimaka abin da yake samu ba aiko maka yake ba ba ka da wani kaso cikin abin da yake samu da ba san sayan da zaman ka a duniya ba da kai da babu duk ɗaya ne in ya ganka ma watakila ya kyamaci ka ya tsane ka amma kowa duk da haka ka ji kai kana son shi to wannan son ya zama ba so ne na ɗabi'a ba dan sau na ɗabi'a kana yin sani saboda wani sababi wanda wani sababin zai sa ka so shi in sababin ya kau za ka ji ba ka son shi mala yana mana sharhin hadisin abu huraira radiyallahu ta'ala anhu wanda imam al-bukhari ya ruwaito wanda ake cewa da shi hadithul auliya wanda yana daga cikin mafi daukakar hadisai da suka yi magana akan matsayin masoya Allah subhanahu wata'ala waliyan Allah makusanta Allah subhanahu wata'ala shine hadithin man adali waliyan a cikin wannan hadisi mun ga yadda Allah subhanahu wata'ala ya nuna wa bawansa abinda zai ya samu kusanci zuwa gare shi abinda bawa zai ya samu kusanci zuwa ga Allah subhanahu wata'ala abu na farko shine ya kiyaye farillai da ubangiji subhanahu wata'ala ya farlanta masa ya kiyaye su ya yi su kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya umarce shi ya yi abinda ya wajabta masa ya kaucewa abinda ya hana shi wannan shine mataki na farko na samun soyayyar Allah subhanahu wata'ala kuma wanda ya taka wannan mataki yana daga cikin masoya Allah yana daga cikin waliyan Allah sannan mataki na sama da wannan shine bawa ya ƙara kusantar Allah subhanahu wataala da aikata nafilfilu abubuwan da ba su zama wajibai a kansa ba amma kuma ayyuka ne da Allah yake so ayyuka ne da manzansa sallallahu alaihi wasallam yake so bawa ya kusanci Allah da wannan kusanci Allah da sallolin nafilfilu da azumin nafila da sadakar nafila da hajjin nafila da umara da sauran ayyuka na alkhairi yawaita waɗannan ayyuka na alkhairi za su sanya bawa ya ƙara samun kusanci zuwa ga ubangijinsa fiye da yadda zai samu ta hanyar kiyaye farillai kadai saboda haka ya ci gaba da samun kusancin nan har ya kai matakin da Allah subhanahu wata'ala ya ce idan ya kai wannan matakin kuntu sam'ahu fa idza ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yabsuru bih yubsiru bih ورجله التي يمشي بها ويده التي يبطش بها in ya kai wannan matakin to zan zamo jinsa wanda yake ji da shi da ganinsa wanda yake gani da shi da hannunsa wanda yake damka da shi da kafarsa wacce yake tafiya da ita to shine anan mala yake cewa wa khassa fil hadith as-sam'a wal basara wal yada wal rijla bizikri anan a cikin hadisin ya keɓance ji da gani da hannu da ƙafa da ambato an keɓance su da ambato wato an ambace su kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu wa rijlahu wa yadahu wa rijlahu to me yasa aka keɓance waɗannan abubuwa da ambato ba a faɗi wasu abubuwa ba sai waɗannan aka faɗi ji da ido abin da ji da gani da hannu da ƙafa sai ya ce fa'inna hazihil alatul idrak wa alatul fi'il saboda waɗannan abubuwa da aka faɗa a cikin ɗan adam su ne na'urori na aiki na fahimta kuma su ne na'urori na aiki wato a cikinsu akwai alatul idrak kamar ji da gani ta hanyar nan ɗan adam yake samun ilimi yake samun sanin abin da zai sani ko dai ya gan shi ko kuma ya ji labarinsa ya yake a karantar da shi ko a ba shi labarin yadda abin yake ta haka zai samu ilimi kamar yadda Allah subhanahu wataala ce wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a la ta'lamuna shay'a dan adam zai fito daga cikin mahaifiyarsa bai san komai ba amma da yana da fitra da ubangiji subhanahu wataala ke halittarsa da ita asalin halittarsa farakal ce kuma tana da isti'idarin ko menene ya bujuro ta karbe shi musamman ma shiriya za ta dace ta fi dacewa da halittarsa ta farko ita ce fitra to dan adam sanda zai zo bai san komai ba la ta'lamuna shay'an amma waja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun ma sai Allah ya sanya muku ji da gani da zukata su ne hankali da kake fahimtar abubuwa da shi waɗannan hanyoyin da su kake sanin Allah da su kake sanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da su kake sanin abin da Allah ya aiko annabawa da shi da su kake sanin hanyar daidai da wacce ba ta daidai ba wannan su ne alatul idrak ubangiji ya sanya maka wannan to sauraka a cikin hadisin ma sai aka ambaci waɗannan abubuwa guda biyu ji da gani السمع أشمل من حيث الإدراك والبصر أدق السمع أشمل abinda zaka fahince shi ta hanyar ji yafi yawa akan abinda zaka fahince shi ta hanyar gani amma kuma abinda zaka fahince shi ta hanyar gani ka ilmanta da shi kuma yafi zama wato fahimta ta sosai ya fi dikka wato wajen fahimtar ta zanta sosai don abin da ka ji ba kamar ka gan shi ba kamar yadda bahaushe ke cewa gani ya kori ji shi ji ya fi faɗi domin kana samun ilimin muka da yawa ilimin mukan da kake samu ta hanyar sauraro da jin labarinsu sun fi yawa akan wanda kake samu ta hanyar gani da ido gani da ido duk abin da muka samu na labaran halittar sama da ƙasa da abin da ke tsakaninsu da halittar annabi adam duk mun same su ne ta hanyar ji ba ta hanyar gani ba ma a shahattuhum khalqas samawati wal ard wala khalqa anfusihim ba wani wanda yake nan tsaye sanda aka halicci sama da ƙasa ko aka halicci annabi adam babu shi amma kuma mun samu labarin ga yadda Allah yayi ga yadda ya halicci sammai ga yadda ya halicci ƙasa ga yadda ya halicci annabi adam alaihi salam muka ji labarin annabawa da Allah ta aikowa manzanninsa da gwagwarmai da suka ta yi har aka zo kan annabin ƙarshe sallallahu alaihi wa sallama muka samu labarin ta hanyoyi ingantattu tabbatattu muka tabbatar lalle an yi wannan wannan bawan Allah wanda ubangiji ya zaba ya fifita shi akan annabawa duk wannan mun same shi ne ta hanyar ta hanyar ji wanda kuma haka nan muke ci gaba da samun wasu labarurukan abubuwan da za su wakana nan gaba duk ta hanyar ji abubuwan da za su zo nan gaba na ashraqus sa'a duk za mu same su mun same su ne ta hanyar ji abinda zai wakana bayan mutuwa duk mun same su ne ta hanyar sam abinda mu za mu gani ta hanyar ido mu gan shi mu yadda akwai shi wannan ba su da yawa amma kuma abinda muka gani ta hanyar ido mun fi gane shi fiye da wanda kawai labarinsa muka ji shi ya sa ubangiji subhanahu wata'ala ke maganar wutar jahannama ce latarawunnaha aina al-yaqin latarawunnal jahim lalle za ku ga za ku ga jahannama thumma latarawunnaha aina al-yaqin thumma latus'alunna yawma idhin 'anil na'im saboda ganin da za ku yi mata lokacin ne za ku ƙara tabbatarwa cewa eh lalle haka ne ga yadda take saboda haka da ji da gani dukkaninsu hanyoyi ne na idrak sai dai hanyar ji ta fi faɗi kuma hanyar gani ita ta fi zama abin nan shi yasa za ka ga kasancewar hanyar ji ta fi faɗi da yawa za ka samu malamai waɗanda suka yi fice a ilimin muka da yawa za ka samu makafi ne amma ba za ka sami kurame duɗin kuma malamai ba saboda wannan hanyar da ake samun ilimi ta nan tafi yawa ba ta hanyar gani ba amma kuma abin da ka gan shi to ka fi tabbatar da shi cewa e ga yadda yake sama da wanda baka gan shi ba wanda baka gan shi ba kana karɓarsa ka yi amince da shi dogaro ga wanda ya baka labarin ka abince da wanda ya baka labarin sika ne baya fadar gaski baya fadar magana sai gaskiya shikenan ka ji labarin ka yadda da shi baka yadda da mai bada labarin baka kareta labarin to shine yace anan an fadi ji da da gani da kafa da hannu da kafa saboda ji da gani alatul idrak ne sune na'urorin da ke jikin dan adam na fahimtar abubuwa wa alatul fi'il su kuma hannu da ƙafa su kuma na'urori na aiki da hannu kake kama wani abu ka aje ka ɗauka ka matsa ka taɓa ka shafa duk da hannu kake yi hakanan da ƙafa duk kake shurawa ka ji duk inda za ka ji saboda haka duk kake kara kaina da ƙafa kake yi da hannu kuma kake duk abubuwan da za ka yi na ƙarfi wasam'u wal basaru يوردان على القلب الإرادة والكراهة ويجلبان إليه الحب والبغض دجي دغني جمال يوردان على القلب الإرادة والكراهة سكن جاو وزوتيا نفر أبو كوكين أبو daji da gani kaga abu ko ka ji shi zai sa wannan abun ka nufe shi ka yi so aikata shi ko kuma ka ƙi shi ka guji shi me zai jawo wa zuciyarka ka ji kana san kana nufin aikata abu ko yin sa ko san shi shine hanyar ka ji labarin sa ko ka ganshi ko ka ji baka san shi kana kin shi ta ina ne ta hanyar ka ji labarin sa ko ka ganshi da ido sannan suke jawo sa ka so abu ko ka ki abu ta hanyar ka ji labarin abun ko ka ganshi fa yusta'malu al-yadu war-rijlu su kuma hannu kuma hannu da aiki da da da kafa su kuma ayi amfani da su wajen aiki fa idza kana sam'u al-'abd billah wa basaruhu billah kana mahfuzan fi alati idraki idan ya zanto bawa zai ji da Allah zai gani da ubangijinsa Allah to sai ya zanto bangaren fahimtarsa ta samu tsaro saboda me saboda ta kasan ya kasance tare da Allah subhanahu wataala lokacin ganinsa da lokacin jinsa saboda ka zai samu kulawa da tsaro ta ubangiji wajen dukkan wani abin da zai zo ya shiga cikin fahimtarsa abinda duk zai gani da abinda duk zai ji ubangiji zai bashi kariya anan ba zai ga abinda zai sa shi saban Allah ba ba zai so shi ba ba zai nuna masa ba ba zai so shi ba sannan wa kana mahfuzan fi hubbihi wa bughdihi sannan zai zamo ya samu tsaro wajen kinsa sansa da kinsa sai ya zanto zai so abinda Allah yake so zai kuma ki abinda Allah yake ki fa hufiza fi batshihi wa mashihi don haka sai ya samu tsaro wajen damƙarsa da tafiyarsa wato duk abinda zai yi da hannu nan ma ya samu tsaro ba zai yi amfani da hannunsa ba cikin abinda yake saban Allah ne haka nan ba zai tafi da kafafuwansa wurin da yake saban Allah ba sauraka aka yi amfani da waɗannan gaɓoɓi na ɗan adam guda hudu don saboda su ne gaba ɗaya suke tafiyar da rayuwar ɗan adam duka da jinsa da ganinsa wanda su suke da alaƙa da abin da zuciyarsa za ta so ko take da hannayensa da ƙafafuwansa suke da alaƙa da motsinsa da faɗitashinsa wajen abin nan aikace-aikacensa to duk zai samu tsaro daga Allah subhanahu wata'ala ba zai faɗa cikin abin da zai zama masa nadama ba وتأمل كيف اكتفى بذكر السمع والبصر واليد والرجل عن اللسان malaci ka sake lura kwarai da gaske kaga yadda hadisin ya takaita akan ambatan ji da gani da hannu da kafa ba a ambaci harshe ba ba ambaci harshe ba sai aka faɗi ji da gani da hannu da kafa فإنه إذا كان إدراك السمع الذي يحصل باختياره تارة وبغير اختياره تارة وكذلك البصر قد يقع بغير الاختيار فجأة وكذلك حركة اليد والرجل التي لا بد للعبد منها فكيف بحركة اللسان التي لا تقع إلا بقصد واختيار wato ana so a nuna maka irin tsananin tsaro da bawa yake samu idan Ubangiji Subhanahu wata'ala ya zanto tare da shi a dukkan faɗi tashinsa yana samun ƙwaƙwaran tsaro sai aka faɗi da ji da gani da hannu da ƙafa saboda duk waɗannan abubuwa yakan yi amfani da su yayin da ya ga dama da ko kuma ma bai ga dama ba wani abu ya bujiro masa kamar ji kakan sa wato kakan yi amfani da ganin damanka ka saurara duk wanda bai ga damar ya saurari karatun nan ba ba abin da zai kawo shi nan ba zai zo nan ba ma ballantana ya saurara wanda kuma ya zo shi ya zaɓi ya saurara hakanan duk wani abin da za ka gani da idanka kakan iya zuwa ka zaɓi ganinsa ko ka ƙi ganinsa wani lokaci kuma yakan bujiro maka ba tare da zaɓinka ba kamar sauraron kakan iya zuwa da mota za ka wuce ka iske wani guri ana, ana biki an sa kaɗe-kaɗe kaƙi ko kaso sautin kaɗe-kaɗe na dole shigo kundanka ba ka da ikon da za ka kare shi amma ba ka yi zaɓin zuwa saurarensa ba ne kaga nan wani abu ya shigo wannan gaba taka ba da zaɓinka ba ba kamar ka zo gurin karatu ba ko kicibis kicibis ka haɗu da wani wanda ba ka so haɗuwa da shi ba ba da zaɓinka ba yana binka bashi ka rasa ya za ka biya shi kana ta zuzzulle masa kicibis sai kuka yi ka shigo kawai sai gashi an ce kicibis mugun gabogo saboda haka kaga nan ba da zaɓinka ba kuka yi ido hudu da shi saboda haka shi ma ido kakan iya ganin abu da zaɓinka kakan iya kuma sai ka faru ba da zaɓinka ba amma harshe harshe shi wannan kamar yadda mala yake cewa motsin harshe la taqa'u illa bi qasdin wa ikhtiyar baka motsa harshen ka sai kaga dama kana zaune da ba wanda zai ce sai ka yi magana in ka kai magana kai ka sa kanka saboda ka shi wannan to in ya zanto abin da zai iya samun wani lokaci ka zaɓa abin ya yi wani lokaci ma ba ka zaɓa ba abin ya yi za ka samu tsaro a nan to ina ga abin da sai ka sa kanka ta ga min babu aula tsaron ya samu a nan an gane saboda ka idan har an tsare ka a jinka da ganinka da kafarka da hannunka to min babu aula a tsare ka daga harshen ka wanda shi wannan sai da zaɓinka kake motsa shi an fahimta aura ka kaga ba sai an faɗi shi ba wa qad yastaghni al-'abdu anha illa haythu umira bihi bawa zai iya haƙura da da magana in ba inda aka umarce shi da ita ba وأيضا فانفعال اللسان عن القلب أتم من من انفعال سائر الجوارح فإنه ترجمانه ورسوله sannan tasirantuwar a harshe da zuciya ya fi tasirantuwarsa da sauran gaɓoɓi galibi abinda za ka ji harshe yana furtawa sautari sautari shi ne abinda yake cikin ran mutum abinda yake ransa kamar yadda yake cewa zance yana can a ɓoye a zuciya tafinta dai harshe yake yin nasa ju'ila al-kalamu inna al-kalama la fil fuadi wa inna ma ju'ila al-lisanu 'ala al-fuadi dalila inna al-kalama la fil fuadi zancen yana zuciya shi harshe kamar tafinta kawai aka sa shi ya rika yi na abin da yake cikin zuciya an fahimta saboda haka amma baya ta, baya la yutarjimu alal jawarih baya fassara abinda gabobi suke ciki yana fassara abinda zuciya ta kudurce ne wa ta'ammal kayfa haqqaqa ta'ala kauna al-'abd bihi inda sam'ihi wa basarihi wa batshihi wa mashihi bi qawlihi kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yubtishu biha يبطش بها ورجله التي يمشي بها تحقيقا لكونه مع عبده وكون عبده معه في إدراكاته بسمعه وبصره وحركاته بيده ورجله يجي كساكي لورا كغا يدا الله ya ƙara tabbatar da kasancewar bawa tare da shi yayin jinsa da ganinsa da damƙasar tafiyarsa Allah tabbatar da wannan da faɗarsa cewa zan zanto jinsa da yake ji da shi da yake ji da shi in zanto ganinsa da yake gani da shi in zanto hannunsa da yake damƙa da ita ko da shi in zama kafarsa da yake tafiya da ita ya tabbatar da wannan likaunihi ma'a abdihi saboda kasancewar Allah tare da bawansa wa kauni abdihi bihi kuma kasancewar bawa tare da Allah fi idrakatihi wajen fahimtarsa bi sam'ihi wa basarihi da jinsa da ganinsa wa harakatihi da kuma motsinsa bi yadihi wa rijlihi da hannunsa da da kafarsa sannan mala yace wa ta'ammal kaifa qala fa bi yasma wa bi yubsir wa bi yabtush wa lam yaqul fa li yasma wa li yubsir wa li yabtush sannan yace ka lura da yadda yake cewa fa bi yayi amfani da ba'u bai ce fa li yasma ba yace wa bi yubsir bai ce fa bi wa fa li wali yubsir ba haka ne yace wa bi akai amfani da wata ba'u maimakon amfani da lamu wannan ƙari fa bi yasma wa bi yubsir ba mu yi tambihi a wancan karatun ba baya daga cikin ruwayar bukhari da ya rawaito wannan hadisi wato baya cikin ruwayar bukhari ibnu taymiya alaihi rahmatullah haka nan almajirinsa ibnu alqayyim da yake ɗauko wasu maganganu daga malaminsa sukan kawo siyakin haka a kawo shi daga ruwayar bukhari amma da wannan ƙarin da cewa wannan ƙarin baya daga cikin ruwayar bukhari duk kuma waɗanda suka ruwaito hadisin da isnadinsa cikakke bai zo da wannan ƙarin ba ibn hajar al-asqalani a cikin sharhinsa fathul bari ya yi ishara zuwa ga wannan ƙarin ya naƙalto shi ta hanyar tsofi najmuddin al-tufi to amma kuma bai faɗi a ina ne aka samu shi ba amma yana cikin littafin nawadir al-usul na al-hakim at-tirmidhi ba mai littafin al-usul abin nan ba mai littafin sunan at-tirmidhi ba ko jami'u at-tirmidhi wani wani ne daban al-hakim at-tirmidhi ga wanda suka saba jin karatun al-ubudiyya za su je ina faɗarsa a cikin littafin sanawadirul usul ya kawo wannan ruwayar amma ba sanadi ba sanadi sauraka wannan ruwayar ba ba ta da wannan karin fa bi yasma wa bi yubsir babu inda ta tabbata a cikin wato a cikin ruwayar shi wannan hadisin wannan tambihi ne ibn al-qayyim yana sharhin ta azatan cewa ta tabbata amma ba ta tabbata ba an fahimta to shi ne yake cewa rubbama ya zunnu dhannu anna al-lama aula bi hadha al-mawdi'i إذ هي أدل على الغاية ووقوع هذه الأمور ولذلك آه وذلك أخص من وقوعها به cewa taƙila wani ya yi zaton cewa wannan lamun ɗin a wannan cewa lamun a nan ita tafi cancanta ba ba'un ba saboda ita lamun ta fi nuna gaya wato ya zanto kamar a ce gayar jinsa ƙarshen matuƙar jin bawa mumini shine Allah subhanahu wata'ala ganinsa Allah subhanahu wata'ala ai amfani da li maimakon maimakon bi to shi ne malam yake so ya nuna wahamin wannan zato idan har wani ya yi shi cewa dan bai ba amfani da lamun ba aka yi amfani da ba'un zai zo ya faɗi menene wannan ba'un ɗin take nufi a cikin shi wannan hadisi wanda za mu yi bayani insha Allah a karatu na gaba za mu tsaya a nan har a kira sallah sannan ko mu ci gaba alhamdulillahi rabbil alamin